وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامجدار العظيم يا همة الشهيد لنا بها بماضري والجعل في بنبلة تاتينا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زد نبيك ورسولك تعظيما وتشريما وتكريما وابعث المقام المحمود الذي وعدته انك لا تغلب الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين سورة الزخرف سورة kenan mai magana kan kawace-kawace ma'ana azhari budarin da'amu halhulu wa hanizu zahari budarin kawace-kawacen gidan duniya in ji alfazadi ta amuha ɗanɗanar alhurun mai daɗi hamidun mai tsami ne duk yadda ka ga daɗin duniya a ƙarshe zai koma mai ɗaci ko mai bauri ko kuma ya zan abin gudu ga mai shi wannan sura ana kiranta sura ta sura sura kawace kawace makiyatu an sauka da ita makka wakila wasu malamai suka ce illa wasu alman arsalna qablaka ita ce ba cikin wannan sura ba jirgin wata ba da ayatan aya tamanin ce da tara kenan ya hita da aya guda ya zama aya tamanin da takwas bismillahir rahmanir rahim hemim allahu alam allah shi ne masani bin muradi da abin nuhi na bihi da wannan bakaƙe guda biyu ha'un da mimun wani kitabi allah yana rantsuwa da alƙur'ani a almubini wanda yake mabayyani mai mabayyanin hujjoji ko ko mai bayyana halar da haram ko mai bayyana tafarkin tsira inna mu in ji Allah shine jawabin rantsuwa wallahi mun mai da alƙur'ani ƙur'anin arabiyan ƙur'ani balarabe bilugatul arabi a mai yaren larabawa wal arabiyu huwa man yatakallama bilugatul arabi wa law kana abuhu ajamiyyan wanda ake kira balarabe wanda maganar larabci ta zama mai ɗabi'a ko da baba ne bagwari ne inda shi ya ɗabi'antu da larabci yana iya hukunta larabci yadda ya ga dama to ya zan ba larabe a an sauka da ƙur'ani da larabci la'allakum don dai ku ya ahla makata ta luna ai ta fahamuna ku fahimci ma'aniyahu ma'anonin alƙur'ani la'annakum min al'arabi don kuna daga cikin ɓangarorin larabawa guda bakwai wa'annan وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وإنه يند أبن يكي شيء لمر القرآن أي مثبت ثبتت شيء في أم القرآن في أم الكتاب أشكل له المفروض لدينا لعلي والله شيء القرآن علي مدوكيني على الكتب قبله يا أوكك دكا لتمنى سوكباتش حكيم كما ما يحكمه zu hikimatin baligatin yana tare da hikima mai kaiwa matuƙa wanda ba ta annabi ƙari ba daga cikin hikimar qur'ani ko wani littafi ba a bashi immunity ba amma qur'ani Allah ya rantsuwa cewa inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da qur'ani kuma mu za mu kula da alqur'ani ba zai samu tangarda ba
أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين
abana ribu alkul zikira ya ku kabilan larabawa abana ribu alkul zikira muna kawo da kai ko kuma abana ribu muna kame azzikir alqur'ani sabahan kamewa an kun gabarin ku fala tumaruna ya zama za ku mace ku da bin qur'ani ba wala tunhauna ba za a tsawace ku cewa ku ba kaza ba kuntum tazunnuna da canza tonku annallah Allah subhanahu wata'ala ya halkukum ya talitta ku wa ya turkakum ko ya baku sasakai kamar sul baha'in kamar dabbobi fakar kadai la tumaruna bi shay'in ba za a ce ku yi kaza ba wala tunhauna ba za a tsawata da ku gabanin kaza ba in kuntum musrifina hatta zama wa ku mabannata ai ma annakum mushrikuna billahi tare da kuna shirka hada wani da Allah kuma mu samu fa'ida ba za mu tsawatar da ku ba
وكما أرسلنا من نبي في الأولين wa kama arsalna sau da yawa muka aiko lin nabiyin ba annabe fil awwalin a cikin jama'o'in da suka gabata
وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون wa ma yati min nabiyin al'ummomin da suka gabata wani ba annabe ba zai taba zo musu ba da bayani daga Allah illa kanu ya sabu na bihi face sai sun izgili da shi kasu ya za'i kawai ka duka irin yadda mutanen ka izgili da kai haza wannan tasbiyatun ba da hankuri da lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama
فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مطر الأولين mahalakana amma duk da haka a halakana mun halakar da ashar da minhu mahi tsananin badashin damka min kaunuka daga mutanenka mutanen makka mutanen da suka gabaci mutanen makka sun yi mutanen makka tsananin ƙarfi sun yi mutanen makka barin tarihi sun yi mutanen makka aikata aika aika sun yi mutanen makka yin gadirga sun yi mutanen makka yin ɓanɓarma ta magana amma duk da haka allah ya halakar da su to Allah na bala bari a halaka da mu halakar da ashadda mai tsanani min kaunuka daga mutanenka masalul awwalina ina abin da ya gabata ga mutanen farko armala ai sabaka ya gabata bil ayati ga cikin ayoyin da na gabata ai sabatu halakin sifan yanda muka halakar da su fa aqibatu qawmika kazalika karshen jama'a ka koyi shawa shi ma zai biyo a halakar da su in ba su imani ba kama halakal kuffaru qablahum kamar yadda muka halakar da kafirai gabanin su fahim sai kula huna su ma za a halakar da su za mu halata ba makawa
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم wala in sa alkawar ya rasulullahi in ka tambayi kafiran maka qurayshawa ma halaka samawati wal arda wa ya talika sammai ya samar da su ya daidaita halitta su ga samarwa ga daidaitawa ga tsarawa to wa yayi wannan aiki gaba ɗaya la yaqulunna wallahi za su baka amsa su ce halaka hunnal azizu al'azizu buwayayyen sarki wanda ba abin da gagara gagara sai al'alimu gwani halaka wannan wallahi shi ya talibta ku shi da ya tafi kun mukin runa da haza ƙurai shawa suna hurci da haka allafi الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تحترون allafi jagala kuma al'arla sarkin da ya maimaga a kula asa al'arla mai hadan shimfiɗaɗɗa kalma hadi kamar yadda ake aza shi hiɗa yaron lebur wani allakun fi ha kubulan allah ya keta maku hanyoyi gabar da yamma kur da arewa turuƙan hanyoyi na kai da kawo la'allakun ta duna don ku shiryu ila maqasidikum zuwa ga abubuwan a ababen nuhinan ku kullu qaryatin ko wace alƙarya ta zamma ana mata ambato ta tarifu na ɗariƙan wai duk alƙaryar da aka ambata to za ta samu hanya tuzilukum ilaiha za ta kai ku gare ta hanyar ta cikin ruwa ce ko kuma hanyar sararin samaniya ce ko kuma hanyar ta sudu ce daidai cikin sararin samaniya akwai hanyoyin da ake bi daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa ko a cikin sammai a cikin malaman geography suna da masani akwai area da a cikin saman jirgi ba zai ratsa wurin ba idan ya bi wurin zai samu matsala haka nan cikin ruwa akwai wurin da idan jirgin ruwa ya tsara ya leƙa can haka ko da kusa guda a cikin wannan jirgin ruwa ta ƙarhe to shi kenan mutum bai iya sarrafa kai ne sai dai a ja shi zuwa ga wancan duki na halaka saboda zaman wannan duki ma ya ƙare ne gare shi don haka waɗanda suka ta san kusa da shi ko ba su da mani- niyya sai dai wannan mayan ƙarhe ya ja su zuwa ga wancan wuri su halaka gaba ɗaya to shi ne kowane wuri akwai hanyoyi wadda za ta kai ku wuraren da za ku tafi ila maqasidikum zuwa muhimmanku ina ma wala ahallahu Allah ne ya shata waɗannan hanyoyi cikin iko ne da hikima ta yi laisan minkum ba ku kuka yi hanyoyin ba wallahi والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون wallazi wannan na in an tambaye ku wa ya tsara sammai wa ya tsara kasai za su ce Allah ne wayayye kuma gwani to har yanzu ba Allah ne suke ƙara ba labari wallazi nazala min as-sama'i ma'an har yanzu shine wanda ka saukar da ruwa daga sama bi qadrin daidai bukata bi qadrin hajatikum daidai bukata ku ilahi ga ruwan da za a ce an kama ruwa ba lokaci to shi kenan kuma sai mutane su shiga matsala amma sai aka hitar da watannin damana daban watannin bazara daban watannin kaka daban watannin ɗari daban ba wanda ya tsara wannan tsari in ba Allah ba walam yunazzil tufanan Allah bai saukar da ruwa masu game duk duniya ba idan aka samu wata area ana ruwa sai a samu wata area ba a yin ruwa walau sha'a inda Allah ya ga dama laja alahu da sai ya mai da ruwan sama tufanan mai kunda da duniya madaran musulmin ruwa madawwami wannan sun yi kunan madara mutane kan suna son ruwan sama wai zan samar da ayyaman amma idan ya shuɗe kwanuka ba kakkabtawa mula- ah, mallu minhu sai su kosa daga wannan ruwan ko da wadata ce aka ba kuɗi suka zama mahaukacin kuɗi to sai su mai da kai mahaukaci don baka sai za ka hukunta su ba to sai Allah yana ba da wadata daidai yadda mai wadata ka iya hukunta ta fa'ansharna Allah ce sai muna rayar da baldatan garuruwa maitar wata ta riga ta mutu da wari bihi da saukar da wannan ruwan sama kazalika kazalika da irin wannan rayuwar da aka yi ma ƙasar duniya ayi ha mislu hadal iyali irin wannan rayuwar da aka yi ma ƙasa tuhura juna haka Allah zai raya ku ku fito min umurikum daga kaburburan ku a haya'an kuna rayayyu
والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون wannan wallazi har yanzu ya sifar wannan ubangiji larabawa wani ka sifanta Allah da ya cancanci a bauta wallazi har yanzu Allah da ya saita halittar sammai da kasai shine wanda halakal azwaja ya halicci abubuwa tawaye tawaye misali yayi rana yayi wata yayi sama yayi ƙasa Allah yayi gabas yayi yamma yayi kudu yayi arewa yayi sanyi yayi zahi yayi fari yayi baki ala ayi halin yayi namiji yayi mace don haka komi da komi halakal azwaja Allah ya yi tawaye guda biyu Allah shi kadai ne mara tallin tal kulluha dukkan waɗannan abubuwan Allah ya yi kowanne da ɗan wanta wai ne wani allakun minal kulki Allah ya sanya muku minal kulki a jiragen ruwa matar kabuna abin da za ku hau walan ami haka na cikin dabbobin ni'ima Allah ya sanya ku ku matar kabuna abin da za ku hau kal ibiri kamar raƙumma litastawu ala zuhurin yayi فَلْيَنْظُرْ عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ Allah subhanahu wata'ala ce idan kuka hau jirgin ruwa ko kuka hau mota ko jirgin ƙasa ko jirgin sama ko kuma raƙumma ko dukkan wani abu wanda aka hawa ya tafi ɗan adam litastawu ala zuhurihi za ku daidaita ai za ku tabbata ku zauna daren dam a shikenan sun matazkuru ne mata rabbikum sai ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku daga cikin wannan ni'ima idan raƙumma ne sai ka dubi irin girman da Allah ya yi ma raƙumi amma Allah ya hore ma raƙumi idan sa ne sai a ce ga sa an kamo shi amma yaro ɗan karami yana jayi da aka latai yana bugu ne yana buɗa wannan ni'ima ce daga rabbikun ubangijinku idan sawaitum alaihi idan da muku ta daidaito akan wannan halitta ko kuma idan kun daidaita akan wannan abin hawan wata kulu ku rinka cewa subhanallazi sarki ya tabbatar ma ubangijin da sakkarar na haza ya hore mana mallakar wannan raƙumi duk wahala sai ko kuma a ce jirgin sama ya ɗauko mutum ɗari biyar da kayansu da kuma ruwan shansu da abincinsu amma a ce mutum guda ka sarrafa wannan jirgi na sama haka nan taragon jirgin ƙasa a ce mutum guda ka sarrafa taragon da ya ɗauko tarago kamar talatin ko hamsin sannan kuma ga kaya ciki tarago guda ya ajiye shi aka ce ku tura shi kai ɗan adam ba za ku iya tura shi ba amma yau a ce ga wannan ƙarhe bisa ƙarhe yana tafiya to ba wani abu ce horewa ce daga ubangiji ba don horewar Allah ba wa ma kunna lahu muqrinina da ba mu zan masu samun dama lahu ga wannan abin hawan ba inna Allah wa inna ila rabbina lamunqalibun wa inna lamun qalibuna wallahi dukkan wannan horewar da Allah ya yi muna ta waɗannan dabbobi ko kuma ababen hawa na karahuna lamun qalibuna mu ma za mu juya ila rabbina zuwa ga ubangiji ai man kala haza duk wanda ya faɗi wannan kalma bayan ya hau dabba ya ce subhanallazi sakara na haza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibuna awanar kubihi sa'ad da ya hau abin hawa Allah da ba daga dabba fa inna Allah ya kafi dabbata sibilar rukubi in dai dabbar Allah zai sauke mata nauyin hawan abin hawan kuma la tashkuru ba ma tashkuru dabbatu bi rukubi sahibiha alaiha ita dabbar ba za ta jira idan hawan da aka yi mata ba saboda an bata sunan Allah wa idza rakiba kuma idan ya hau amma sai bai ambaci Allah ba taban alaiha sai wannan hawan ko kayan ya zama nauyi ga wannan dabbar shi ya hau kuma shaidan ya hau ma'ahu tare da shi Ali ibn Abi Talib karamallahu yau rakiba sai dai ali wata rana ya hau a dan hawa faqala sai yace سبحان الله والحمد لله والله أكبر سهلنا هذا وما كنا له مقرنين ثم ضحك bayan sai dai ali ya hau abin hawa sai ya faɗi wannan dabba sai ya koma kuma yana kirkatar dariya sai aka ce mashi don me kaka dariya ya ce na ga mai tsira da amincin allah ƙara haza ya faɗi wannan kalma ya yi dariya ni ma don haka da na haulai dariya saboda koyi da annabi Muhammadu sai dai Allah ya ce innal abal shi bawa hada in ya faɗi wannan kalma gabar Allah lahu dhunubahu Allah zai gafarta mai dukkan zurfai ne kuma Allah zai tabbatar mai da aljanna wannan dabbobi ikraman lil bashar Allah ma ya talice ta don girmama dan adam kana ci kana gani ga ta da kawa hudu ga ka da kawa biyu amma aka baka dama a kanta ga ta da kahoni makami gare ta kai ko baka da komi ga hannu gare ka amma yaro guda ya sako saniya ɗari ya sa su gaba yana katsa masu tsawa yana bugu kuma ba su yi mashi komi ba wani kuma kaga wannan hawa kan dabba min hasiyatul bashari yana daga hususiyar ɗan adam ba ka ganin wani abu daga halittar Allah yarkabu da zai yi hawa sai dan adam kawai don haka wani wuri Allah ke cewa mun girmama dan adam tilbari wal bahri muna daukar dan adam tilbari wal bahri a cikin sarari da kogi tilbari alal haywanat a cikin sarari suna hawan dabbobi wa alal adi bisa dabbobi nema alal kulki in ko aka shiga kogi su hau jirgin ruwa girmama wannan dabbobi ya wajaba ga dan adam tula arrahan kada a ɗora firdi ala dabata ga dabba illa wata rukubi sai wata hawa fakar kadai sashen wasu mutane zamanan ɗawilan yakan ɗau firdi ya aza ga bayan dabba lokaci mai tsawo wayan tazar rukuba yana jiran lokacin hawa wannan bai yi ladabi ga halara ilahiyya ba bai dibi cewa Allah ne ya hore ma wannan dabba ba inda ka aza mata firdi ita ma kanta yadda haka jin zuwa wannan wurin yana mata zuwa yadda ka jin raɗaɗi ga bayanka suna jin raɗaɗi ga bayanka ga bayanta amma kai baka dibi wannan horewa da Allah ya maka ba baka tashi hawa ba amma shi kenan sai ka ɗora firji ga dabba a rike a ɗau lokaci kana ta hira da yan uwa sai ka gama abin da yake sanar ka wadda to wannan bai zan ladabi ba abin da Allah ladabi talabun sarja lokacin da zaka aza sirdi ga dabba sai kai gaugawa hawa bismillah kuma ka hau tare da ambaton sunan Allah rifkan kuma ka tahiyya sannu sannu in kana cikin ƙasa musa batin mai tsafe mai yabanya tuhalli ha ta hartar lirai kaɗainin kabari tana hutawa tana ɗayin kyau kamar masu huɗa kenan in mutum yana ƙasa fari da sau'in saira ka yi gaugawa ta hiya lil huruji don abin inda za ta gamu da yunwa don a hita abin wurin fari tun ba ta nemi abinci ba ya zan tarare abinci ba samu abin da za ta ci ba kuma sai abin ya zama rashin tausayi mimman kabla na akwai wani mutum daga cikin mutanen da su gabace mu samani da sanata ya rayu shekara tamanin hanyar katsu bai taba aikata aikin alheri ba amma wata rana sai ya tafiya sai kisa ta dame shi sai ya haɗu da wata rijiya a cikin daji ba a haza hashaban sai ya samu icce ya samu igiya sai ya ɗaura ta zama tsani wasar ilal ma'i da ya kai ga ruwan ya shiga rijiya bisa zaman lahiya wasar ilal ma'i har ya kai inda ruwa ya sha ya ƙoshi ya ƙoshi sai ya fito waje sai ya tarar da kare bakin rijiya yana hashin allah yana yakuta kaza saboda tsananin yunwa mana karen yana taunar ƙasa yana ƙarawa saboda tsananin yunwa da ya kaji ta ƙiza sai wannan bawa Allah da bai taɓa aikata alheri ba sai ya ji tausan wannan karen na Allah wa ƙala hu mislu ma wa ƙali sai ce irin abin da ya auku gare ni na ƙiza shi ya auku ga wannan kare don haka bai iya wada na yi bai iya samun tsane ya shiga wannan rijiya kamar yadda na samu tsane na hau to shi ko yana da hufti ma'ana hufti irin takar mai kwabashu na larabawa na fata sai ya koma cikin rijiya ya ci wannan takar mai nashi daga wannan ruwa ya zuba ma wannan kare washari mai ya sha har wannan kare ya koshi fi dalikar yaro wannan mutum sai Allah ya mai da a wannan rana sai mala'iku suka zo suna ta jayayya suna cewa wannan mutum bai taba aikata alheri ba mala'ikun azaba sai suna hirga mala'ikun rahama suna cewa a amuna mu ne ayyau ya shayar da bawan Allah shine kare su mala'ikun azaba sai suka ce lamlam amal khairan qaddu bai taba aiki qaddu da dai ba ba makama ku ban mu da shi ilan na kai shi wuta sai Allah ya aiko kalmar a'a wannan mutum ku bawa bawana ya taba shayan man da kare na rana guda ku kyale shi kakku mai azaba sai Allah ya mai gafara Allah ya shigar da shi aljanna kalu sabai suka ce ya annabin Allah yanzu shayar da kare hada shi akwai lada ajar annabi ya ce duk abin da adda anta danya idan ka ci da shi ya ƙoshi ka jiƙa mai an da ruwa to Allah zai baka lada shayarwa ko ciyarwa a ta wannan ɓangare ne ya kamata malamai su rika kira ga jagororin al'umma idan mutum yana cikin hutawa ya rika tunawa da wanda a cikin matsala idan Allah ya baka amana al'umma kana da abincin da yake hannunka na jama'a to ka tausaya ma bayan Allah abinda a haƙƙin jama'a ka ba su kai Allah ya ruwa ma a fili ya kosar da kai har ya kawo haƙƙin wani ya damƙa ma ka bashi amma kuma baka dibi wadatar da Allah ya yi ma ba sai kana bakin cikin haƙƙin wani bawan Allah da bai san makoma ba wanda wala Allah tiya duke za a bashi ko tiya uku kai ko akwai buhuwa cikin su to ka aje amma ka ki tausaya ma mai tiya guda mai tiya tiyan nan guda guda ko rabin tiya su ne kake neman ka tattara haƙƙin su ka ƙara kaiwa cikin su to ka aje to don haka idan bala'i na Allah ya warwar irin masu wannan matsala a ta neman magunguna likitoci a ta yi waccan asibiti a rasa magani a ta yi waccan asibiti a rasa magani me ya kawo haka a ya cuta wa naqatul lahi ita ko naqatul lahi shine talaka bawan Allah da bai da kowa bai da komai sai Allah to me cuta ma bawan Allah talaka da shi da almajiri to ba su da gata sai Allah shi ko Allah a Allah ya yi alkawari yana cewa la an surannal mazluma walau ba da hini wallahi duk wanda aka zalunta wallahi sai na gama shi da sakamako ko ni tsawon lokaci don haka al'ummar da suke cikin matsala su jira jiran sakamako daga Allah subhanahu wataala ko ni an karɓe sai Allah ya ba mu mai tafi lillahi mai tsira da aminci Allah yana zaune wata rana sai wani raƙumi ya zo ya taso ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka taso ma raƙumin za su keɓe shi sai manzo Allah ya ce a'a hannu ku kale shi ya tauba ku san abin da shi kwace ba fatara kuma sai suka bar shi sai ya zauna annabi ya yi gunguni duka lamin da irin magana ta shi raƙumin ya koma baya sai manzo Allah ya ce haza wa ya mallaki wannan raƙumi ma'ana nawa ne sai aka ce wane wane daga cikin mutanen madina raƙumi na ne sai annabi ya ce ku kira shi aka ce mai ya zo annabi na kira na annabi ya ce mashi hazar jamali kai adda wancan raƙumin don da raƙumin ya kawo ƙara sai annabi ya ce mai jira sai raƙumin ya koma can gehe ya tsuguna durƙusa yana jiran sakamako aka kira wannan mai raƙumi ya taho annabi ce kai ne mai wannan raƙumi ƙala na'am sai ya ce ilayya jamaluka wannan raƙumin naka ya kawo ƙaraka gare ni kana yunwatar da shi kuma kana wahal da shi kuma baka bashi abinci kuma kana sadar da aiki yau in kai huɗa da rana da maraice ka yi da sahe ka yi kuma babu isasshen abinci ba isasshen ruwa faƙara sai wannan mutu ya ce ya rasulullahi na tuba ga Allah daga wannan kalma da ya waɗi na kuma ga ya faɗi gaskiya to sai wannan mutum ya koma yana kyautata ma wannan raƙumin nashi wayu kallifuhu aƙalla yana ɗora mai mahi ƙasa da abin da kana yi kallifu wanda yake ɗora mai canda ƙala ya ce hatta zama wai har cikin wurin yanka ana son tausayawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza zabahatum fa ahsinu zibhata idan kuka yi yanka to ku kyautata yanka wai nan ana ba da ishara wurin rahamaniya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta tsaya ga yan adam ba annabi ya ba da labarin mutane waɗanda aka tausaya ma annabi ya ba da labarin raƙuma waɗanda aka tausaya ma har ma aka kai wurin dabbobi annabi yana cewa in kun yanka to ku kyautata yankan wani za ka ɗauko in kuka zo wurin yaƙi kuka kashe mutum wurin yaƙi fa asinu likitilata ku kyautata kashewa yana nuhin wurin yanka a yi yanka da tausayawa faddi da sukina shine in za ka yanka to ka koɗa wuƙa ta kai kwarai liya sara har ya zan mai kai liya sara bi katli bil katli don ya gaugawa yankewa dabba ta huta tun ba a raɗaɗar da wannan dabba ba ka yi yanka yanka mai gaugawa hissu da mauti hai ba zai jira yanka ba don haka ba a san wukar da ba ta yi kaihi ba sai a zo a yi ta dadalawa a yi ta dadalawa dabba ta wahala wannan aikata yin haka ɗin haramu ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam
وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين وجعلوا له من عباده جزءا wannan ni'ima ana tambayar kafirai cewa wala in sa'altahum ma halaka samawati wal arda wa ya halici sammai da kasai suka ce a'a halaka hunnal azizul alim masani buwaye gwani shi ya halice su wanda ya san wanda shi da mu na kasa ya buda mu hanyoyi a bayan kasa ya sanya mu da dabbobi ni'ima ta waye ya hore mu da abin hawa har kawowa duk da an san haka amma duk da waɗin wannan kalma waje alu ba su kadaita Allah ba sai suka sanya min ibadihi juz'an suka sanya wani kaso lahu ga Allah min ibadihi ga Allah na bayi nai hay su kalu ta yanda laraba ka ce al malaikatu banatul lahi malaiku diyan Allah ne mata sai Allah ce innal insana mutumin da ka irin wannan hurci lakafurin wallahi kahiri ne mubinin mabayanin kafirci ko ko mai butulci ne ga wanda ya ce ya san shi yayi komi amma kuma ya ba da wani kaso ga Allah ya ba ya ba da wani kaso ga bayan Allah lalle wannan mutum mabayanin kafirci ne a misali أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم Allah subhanahu wa ta'ala ce waɗannan da ka cewa almala'ikatu banatullahi ko ko waɗanda ka cewa haza lillahi wa haza li shuraka'ina wannan na Allah ne wannan kuma na gumukanmu ne masu irin wannan kalma to su ne Allah ka ce amitta haza min ma yahqu banatin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci komi da komi amma bai ga abin da zai zaba ba sai abin da bayi ne ba su zo su ne ɗiya mata qalu al malaikatu banatullahi suka ce malaiku ɗan Allah ne mata man qala lakum wa ya faɗa muku haka inna Allah shi Allah yatahizu nafsihi banatin yana rikan makai ne ɗiya mata a yatahizu banatin shi Allah zai riki ɗiya mata wa asfakum yake bance ku an tunku bil banina da ɗiya maza wani irin kaso ne shine a wata ake cewa a hazihi kismatun liza lalle wannan rabo ne na zalunci ai Allah ba zai tawaye haƙƙin kai ne ba yayi halitta kai da baka yi halitta ba ka fara zaba sannan Allah shi zaba ai abin hankali ba zai kama ba wa idza bushira ahadum hasili ma duk lokacin da an kai madayan su masu irin wannan mummunar kalma aka yi musu albishir bima la rabbil rahmani masalan irin abin da ya buga ma Allah misali yace Allah yana tsaya mata shi ko aka ce shi ma an mai haihuwar ɗiya mace zalla wani musu waddan sai ya yini yana ɓata huska ai mu tagayyar yana mai rikirkida mugutammun yana baƙin ciki min shi datil gami saboda tsanin damuwa wa huwa kazimun yana mai cicika ai mun tali ungamman ya cika da damuwa kai ko yunsabu haza dan mi aka cewa ya haihi ɗiya mace sai yana ta boya cikin jama'a haza ila lahi amma ya dangancewa Allah yana tsaya mata kuma shi Allah shi ka talitta ba amma shi ko ya ce an haifa mai tsaya mace shi ko ya yaka danganta ma Allah tsaya mace ya ce an haifa mai tsaya mace yana nuna bakin ciki da damuwa an tumta karhunal banati ko kuna kyamar tsaya mata wa tunzibuna ha ila Allah tabaraka wa ta'ala amma ku danganta ma Allah tsaya mata amman shi أو من ينشأ في الحلية وهو في الختام غير مبين awa man yuna shau shi Allah bai ga abin da zai zaba ba sai man yuna shau wanda an talita shi fil hilyati a cikin kalkali da ado almar'atu ce mace halakatuha gairu kamilatin ita mace Allah ya halice da ba kamila ba bi haifu ta yumkinuha an ta kuna karrajuli Allah bai saita ta ba irin yadda za ta zama kamar ɗa namiji na cikin rashin ado da rashin kayan ado ita mace saboda zamanta ba kamila ba ko ni kan mace to ba samun kamala sai ta nemo kayan ado ta ƙara ba makawa an tuka mila zina ta habil wuli ba makawa daga ta cika adonta da san- sanya kayan ƙere-ƙere na ado ta yi alhufi ga da mai ha ba makawa ta sanya mundaye ga ƙawahunta ko kuma ta kunsa lalle ga ƙawahunta wai dai ha ba makawa da kunsa lalle ga hannuwanta wa ta ji ha da in ya kunta ta kunsa lalle da zobba da yan hannu da wuyanta ta sa sarƙoƙi da yan kunne a samu kunnuwa kai da dai wasu abubuwa don nagarassun jikinta saboda samu kamala bi haza da yawan ga liƙe-liƙen ba zan kamar yaro ba yaro sai ya wayi gari ya wanzu ba kayan ado tare da shi amma da ka dibe shi ka ce ga kyakkyawan yaro wahotul hisami kuma ita mace Allah subhanahu wata'ala bayan ya talita cikin ba ta kammala sai ta yi ado wasu wa gairu mubinin kuma halittar ta ba ta iya bayyana magana fil hisami idan an zo jayayya da zaran jayayya ta kama tsakanin namiji da mace in aka zo kotu ko wurin hakimi ko wurin shugaba ko wurin masu sasanci tana buɗe baki da an ce to ke wani abin a shakwaki tana buɗe kalma guda sai ta haushe da kuka idan akwai jayayya falibin fitar ubu to ita ɗaya mace sai ta raunana an an tubayyana hujjata ha ba ta iya bayyana hujjata saboda rauni na matunta da Allah ya mata Ta- turidu an taj'alu hadha lillahi to waye yanzu ku wanda a haka shi kuka son ku danganta ma Allah tabaraka wa ta'ala shi ko Allah bai riki da ya zama da gare shi ba wa wala ti wala ai Allah bai riki da ma gaba ɗaya. inda Allah yana rikon ɗa da sai ya riƙe ɗa namiji alal akalli bisa al bisa ƙarancin lissafi wajen allul mala'ika وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم تكتب شهادتهم ويسألون wajen mala'ikata Allah subhanahu wata'ala ce hanyar da su larabawa bayan sun sifanta Allah da sifofi na kamala sai suka fi bashi kadaita waje alul mala'ikata sai suka mai da mala'iku allazina hum inda rahman inasan wanda suke wurin Allah ja'alu sai suka mai da su inasan matsayin mata don mala'iku suna wurin Allah man qala lahum wa ya faɗa musu innal mala'ikata inasan wa ya ce musu mala'iku mata ne a shahidu halqahum a shin sun shaidi halittar su ai halqahum ra'awul mala'ikata wa ra'awhum inasan shin halan sun ga mala'iku da sun gane mata ne don haka sun ka ce mala'iku mata ne sattu kutabu shahadatu za a harmuta shaidun da suka wa mala'iku wa yus'aluna kuma a tambaye su ranar kiyama anha daga wannan sifa da suka danganta mala'iku fa yatarattabu ala hala su'ali al-iqam sai azaba da ladabtarwa ta biyo bayan wannan tambaya لأنه كذب دون قرية تسكت جرجر وقالوا وقالوا لو شاء الرحمن ما أردناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون آه. وقالوا هل يزو da aka tambaye ku shin ku kun ce da aka tambaye ku wala in sa'altum ma halaka samawati wal arda idan an tambayi kahirai wa halitta tambayi da kasai laifulun Allah za su ce Allah ne to sai aka dawo da tambaya gare su to don mi kuka bauta ma mala'iku kuka bauta ma gumuka ƙalu sai suka ba da amsa lau sha'ar rahamanu ai da sarki mai rahama ya ga dama ma a bar nahun da ban bauta ma gumuka ba a tauri bishi wahatin sai suka zo da wata kalma ta rikirkida ƙalu sai suka ce ai mun bauta ma mala'iku ne da ganin dama Allah wanda magana cewa ganin dama Allah gaskiya ne lalle Allah ne ya kaddara haka don haka shi Allah idan kenan ya yarda lamma a lima kana bi mashiyati saboda abin ya zama da ganin dama sai ko huwa rare Allah ya yarda wa hada kadhibun wannan ayatin suka kalimatan sun ambata wata kalma sai suka gina wata kalma daban ita kalmar cewa laushe alhamanu inda Allah ya ga dama wannan kalma kan gaskiya ce kazibu amma abin da suka tsena bayan ta shi ko ƙarya ne sai suka mai da Allah da manzilatul halqi matsayin halitta Allah madaukin sarki shi ya gada wai wanda suka cewa wai Allah ne ya so su shirka lil azlal kuma Allah ne ya ga dama su bauta mu gumuka sakon ma da suka bi Allah ne ya ga dama inda Allah bai ga dama ba da abin bai wakana ba to mu in ji shawar ce mu ko ke ba a halitta in mun so abu ai za mu yadda da abin bangaren mu ke na halitta in muna so abu sai mu yadda da abin misali idan kana son gida ma'ana kana da wani gida kuma kana da wani gida da ma'alla kalli guda biyu to wanda haka son ka mayar mazanninka shine ka ka nuna ƙaunaka ga wurin ka nuna son ka ka nuna cewar ka gare shi kuma ka nuna alamar duk ya tashi neman ka canza a neme ka ka kai gado ka kai kuceri ka kai abubuwan zama ka kai abubuwan alatu da dukkan abin da ya an tashi zama nan za a zauna kaga ka nuna son ka ga wannan abin to don haka shi dan adam kenan idan yana son abu zai yarda da wannan abin don mu la na sha'u ba mu so ba mu so wani abu illa shay'an fihi manfa'atuna sai abinda amfanin mu yake ciki shi da muka so kuma abinda ba za mu cutu ba da shi to da adam manfa'atu me yasa dan adam bai so sai abinda ka amfani nai fa idan kenan duk abinda dan adam ya so kenan ɗan adam ya yarda da shi to amma shi Allah saɓani haka don shi Allah bai da bukata shi Allah ba abin da zai wakana sai abin da ga dama ya zama sannan da zama amma kowa ya sha'u shay'an yakan so abu amma ba zai da shi ba kamar kafircin masu kafirci Allah yana cewa in taku in kuka yi kafirci fa inna la ganiyun anku Allah ya wadatu da ku ba ruwa ne da ku Allah bai yarda bai yarda da kafirci ga bayi ne Allah shine anan mashi'a ba sha ba so bace ko wanda bai sha al-kubra Allah shine ya kaddara kafirci amma ha ba ya kone Allah shi ya halicci kafirai amma ko makin kafirai ne mutum zai yi mamaki ya ce ɗan adam zai yi abu kuma bai son abin sai a ce ƙwarai ko ai kai ma akwai misali gare ka yanzu misali ɗanka ne wanda ga yadda hake son ya yi sai ya ƙiya sai ka ɗauko bulala kana bugu ne don Allah wannan bugun da haka ba yaron ka zuciya ka tana jin daɗin abin to ai kaga shi ma haza da haza ashe in dai za ka buge yaronka zuciyarka ba so wani abu zai sa ka buge shi ba don nan kana so ba shi ma Allah subhanahu wa ta'ala shi adda ikon da ya tare su kafirai amma kun bai son kafirci Allah shi ya halicci sabo kuma ya kaddare ta amma kuma Allah bai son asaba halakar da Allah shi ne ya halicci daya shi ya halici tuba shi ya halici tsarki kuma Allah yana son su Allah yana son tuba kuma yana son masu tsarki inda Allah ya ga dama ma abin nahu wai ga tasu hujja ha za su yi to magana zahiri haka ingantacce ce amma fa huwa da hada ralin kazibun wannan yarda ce amma ba ta gaske ba kamar yadda zaka bugun danka ba nan ce ka tana so ba haka Allah ya kasance kafircin masu kafirci ba zan ya yarda da kafirci ba malamin da zalika min ilimi ba su da masaniya irin kaifiyar mashi'ar da Allah yake rihi da su a wajen bauta ma gunka ko kuma bauta mala'iku da suka yi ko kuma aikata sako da suka yi ba su da masaniya da kaifiyar wannan mashi'a don su ba masu imani bane irhum illa harkuna kadai suna kirdato ne ayyukan su kuma suna ƙarya
آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون am atainahum kitaban shin wai kahirai suka wannan aika aika na hukunci atainahum kitaban mun ba su wani tabi ne min qablihi gabanin qur'ani bi ibarati ghairi llahi da suke bauta ma wani Allah fahum bihi mustamsikuna suna rike da wannan littafi ne mai kyau su yi bauta kafin zuwa Qur'ani la Allah bai saukar da Qur'ani ko littafi gaban Qur'ani ba wanda ya ba da izini a bauta ma wurin Allah
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون abin kai dai kafirai idan aka ce su ba da hujja a cikin bauta mala'iku ko ko su ba da abin da suka dogara shi a cikin bauta mabuka ko su ba da madogara a cikin saba ma Allah da suka yi ko kuma su ce sun ban ma Allah kason abu kaza sun ban ma gumukansu kason abu kaza mi a dalili kalu sai su rinka cewa inna mu kam wajenna aba'ana mun sami mahaifanmu ala ummatin bisa wata al'ada wa inna muqtaduna wa inna muqtaduna muna nan da sawunsu a wa inna muqtaduna muna kokkoya ala asarihim ga sawunsu kazalika وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وكذلك الله سبحانه وتعالى ce hakanan ma arsalna min qablika ba mu taba aiko wasu ba manzanni min qablika gabanin zuwa ka tikare a cikin wata alƙarya min nazirin na manzo mai gargadin kada abota mu wani Allah ko ka asaba mu Allah illa qala mutrafuha amsan mani imtan garin shine inna wajanna aba'ana mu da ma mun ji iyaye da kakanni ala ummatin ga wata al'ada wa inna muqtaduna mu muna kokoya ala asarin bisa zawunsu hadhihi kalimatu wannan wata kalma ce sabiqatun mai rigaya a cikin kalmar kafirai
قل ولو جئتكم بآية مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون قل لهم يا رسول الله كتابته أو فتتونا yanzu za ku yi koyi da abin da iyayenku ke aikatawa na asha walau ji tukun bi a hadainin ma wajattu alaihi aba ukum ko da ni annabi muhammadu na zo muku da abin da shi ne mahi kyau daga abin da kuka riski iyayenku suna aikatawa ƙalu sai suka ce inna mu kam kafiruna wallahi masu mutunci ne bi ma ursultum bihi game da abin da aka aiko ku da shi na ta Allah
فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين Allah subhanahu wata'ala ce fanta kamna minhu tunda sun mayamma da manzannin mu bakan magana sai muka ladabtar da su ko kuma muka mai da martani minhum cikin su minal mukazzibina lirrusuli ga masu salewantar da manzanni a lokacin da wannan abu ya auku gare su na mummunan sakamako sai aka ce ya rasulullah kwanzur di ba ka gani kai ba kana aqibatul mukazzibina yaya mummunan sakamako ya auku a ƙarshen shi ne alhalaku halaka fakar kadai mai arziki manita albigari wanda ya wa'asu da abin da ya auku ga wani ya wa'asu idan ɗan adam ya didi insanin wani ɗan adam wanda ya taɓa aikata wani abu ya halaka ya ta jannabu huwa shi ko sai nisanci wannan abin to mai yin haka shi mai hankali wahun ma ba a luzarika su ko kahiran maka ba su yi haka ba abin da ya auku ga mutanen mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wasalam na kusa da su ga suna juyawa suna wucewa suna ganin wannan sarki din Allah sarki kaga mutanen da aka ce wai an halakar da su zuwa annabi Nuhu amma idan suka dawo gari an wayi gari ga annabin Allah ya zo yana ba su labarin abin da ya gudana to ma fa alu zalika ba su yi aiki da hankalinsu ba salafu ainihin ɗariki sai su bi ainihin hanyar waɗancan kafirai allati talaka man qablahu hanyar waɗanda suka gabace su minar kufari na kafirai ba huliku sai su masu halaka kuma na akal inda kenan dai kafirai ba hankali tare da su akwai wani masaraki cikin sarakuna ya yi tambaya a cikin jama'a menene mahi daɗin daɗaɗa sai wata yarinya ƙarama ta ba shi amsa a mahi daɗin daɗaɗa shi ne aljima'u kwanan aure da giya wal mamlakatu da masarauta sai wannan basaraki ya ce ku kashe ta fi hadis sinni taribu hawar jima'i wannan yariya tana karama kwarai amma ta san magana kwanan aure don haka labudda an ba makawa da in kashe ta sai ta ce a'a wallahi mahatabartu wallahi ban taba kwanan aure ba amma tambayi ni in baka amsa ranka ne sai ya ce mata to don me kika faɗi wannan kalma kika lissafa cikin jin daɗin duniya kika lissafa da kwanan aure kuma baki taba yi ba sai ta ce mashi ra'aitu ummi ni na ga mahaifiyata idan ta idan ta samu juna biyu idan hamala in ta samu juna biyu hadha alladhi yusibuha min al-humma wal mashaqqati na ga abin da take gamo da shi na zazzabi da wahala kuma idan na'ura ta kama ta ta karu ta mutu sai ga hatta kuma ta mutu amma inda ta inda ta inda ta gama biki ta gama haihu ta gama ta yaye ta gama biki sai in iske ka sai in iske ta kame ka tarun gumi Allah ta rashi da ta wannan shi da kwanan aure min al-mashaqqati laula anna al-jima'a nadhir tarakahu to nan ne da ne ka duk wahalar da ta shawurin daukar ciki da wahalar ta shawurin naƙuda da wahalar ta shawurin wurin yaye da hitsari da yaro kai mata sai na fahimci in ta gama wannan kuma sai in ga ta jingina yaro ta koma tare da kakuna abinda kun ka saba kafin samun juna biyu sai na gano cewa laula annal jima'a lazizun ba don kwanan aure da miji yana daɗi ba la tarakar wallahi da in ta tuna waccan wahala ta naƙuda da ɗauka ciki wallahi da ta bar wannan kwanan aure daga wannan ɗaya ne nufin cewa kwanan aure yana daɗi da kare to ita wa giya me ya kai magana giya ta ce to shi ko ita giya na ga mai maye kulla wailin yana gamo da dukkan wahala da ɗanai da wa da tsaran uba ne da tsaran ɗa ne su iske shi rana suna shuri suna mai bakankanin magana amma in ya wartsake ya kudu sai ya koma ila shudul hamlu zuwa wani shinge to ita ko sautawa na ji wa ga amsa ta mai giya don haka shi dan giya duk irin wanda ya sha giya duk irin wanda an kai mai buloli duk irin wanda ya wahala to in ya wartsake gobe da ta ɗebo shi sai ya koma ya sha ta to sai ce to ita ko sarauta ran kai da mi ya kai sai ce mata ke kom to an ka kika san dadin masarauta sai ta ce sai ta ce mashi ra'aytu umara'a na ga sarakuna ma'ana hakimai ƙananan sarakuna sai in ga ka kama wani ƙaramin basirake ma'ana uban ƙasa wata hakisu ka kai shi ka ɗamre kuma in ya yi lahi ka ba shi kashi kuma ka ɗamre shi wata ka tuluhu in har ya bayu ka kashi ka kashe shi amma duk da haka sai na ga mutane suna ta gaugawa suna gida a ba su mulki walam ya ta yi da ma waƙafi ba su wa'aztu da abin da suka ga amma dan uwansu ba yayi laihi yana basarake babban basaraki ya kamo shi ya sa an mai bulala babban basaraki ya sa an kamo wanga an damre babban basaraki ya sa an kamo wanga an kashe duk wannan abin bai sa sun ka wasu ba fa alimtu to nan ni gano cewa anna hadha labizu lalle cikin mulki akwai jin dadi inda babu jin dadi da abin da an ka gani ga wani da ya sa wani mutum yawo a bai nemi sarauta ba to sai sarki ya ce lalle wannan yarinya mai hankali ce sai ce to a ta mata kyauta ta girma to don haka shi ne shawo ya ce a sa'idu mani ta arzigari mai arziki mai hankali wanda ya ga gemin dan uwane ya kama da wuta yawa a su ya sha ma na shi ruwa
yau ne ga mutum tambayar jiya ya ce to mutum na iya ɗaukar waya wanda aka yi to a yi mutum ke tambayar jiya kan kwallon ya ban ji ba mai magana a kan tuka a Qur'ani ne kuma na'am ya ce to yana iya amfani da waya wanda aka yi Qur'ani a in mutum ba da alwala yana iya ɗaukar qur'ani a yana iya ɗaukar waya mai alqur'ani ai ita waya sadda alqur'anin ka buɗe shayi ba qur'anin bane za ta yi kada shi gaba ɗaya zama guda a wani shayi ne za ka buɗa ma ka ga wannan ya zama juz'i har yanzu dai illa juz'a lil muta'allim har yanzu wannan kalma ta sai juz'i ga mai neman ga ɗalibi ita ce da ta dawo a amsa kuma ƴan uwata anan shine ai mahadicin alqur'ani yana harci da alƙur'ani amma kuma zai shiga masai to me yasa aka ba shi dama ya shiga masai idan aka tona zuciya ta yi ba za a ga alƙur'anin marubuce don haka kenan ashe ƙur'anin yana wurin Allah subhanahu wata'ala ita ma waya idan ka tona waya duk irin tone-tonen ka ba inda za ka ga alƙur'ani nan a cikin wannan waya a'a alƙur'anin yana hannun Allah subhanahu wata'ala lokacin da ka buɗa network ɗin nan shi ne turo ma abin da ka nema Allah ya turo ma wannan abin
da kuma dukkan waɗanda da ya samu da zuwa Allah ya shafa a cikin lafiya kuma ɗaura Allah ya sa a cikin
Thank you.